نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisai a cikin wannan littafi kuma a wannan masallaci na juma'a na fadilatu sheikh abubakar mahmud gomi rahimahullahu ta'ala da ke unguwar kaji kasuwar kaji ko unguwar kajin ne eh amma ni ba na ganin kaji ba gaskiya ina jin kasuwan kajin tana gefe ne ba mu bi ta wajen ko ba mu bi ta wajen ya kamata kajin a ringa biyowa kanmu da kajin da ke wannan anguwa a nan cikin birnin azare jihar bauchi najeriya muna karatun hadisai ne a cikin wannan littafi na umdatul akam min kalami khairil anam wanda fadilatu sheikh abu muhammad عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجمائيلي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى يربوتا كما حديثان da aka ɗebo su daga cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da wasu hadisai ‘yan kaɗan daga sauran ingantattun littafan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna babin da yake bayani dangane da hadisai waɗanda suka shafi ranar juma'a da kuma sallar juma'a a darasinmu na talatin za mu taki daga hadisi na ɗari da arba'in da shida عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اتصل يوم الجمعه ثم راه في الساعه الاولى فكانما قرب بدنا ومن راه في الساعه الثانيه فكانما قرب بقرا ومن راه في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرنا ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام هدرت الملائكة يستمعون الذكر وانا حديثي daga jinsa babban hadisi ne kuma daga babban sahabi Abdurrahman bin Fakhr radiyallahu anhu wanda ya fi kowa yawan hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi yace man ittasala yawm aljumaa duk wanda ya wanka ranar juma'a wannan ke yake gwada wankan juma'a ba sai rana ta goce daga tsakiyar sama ba a can bayan mun karanta hadisin da ya gwada mana muhimmancin wankan juma'a to ba sai rana ta goce daga tsakiyar sama ba kuma kana iya yin wanka ka ratse wani waje ka yi damuwanka sannan daga baya ka kamo hanya ka zo masallaci sallar juma'a wanka ba ta lalacewa amma alola tana warwarewa saboda haka idan ka yi wanka ka yi alola sai alolanka ta warware da ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alola to ba sai ka maimaita wanka ba sai ka sake alola kawai ka shiga sallah tun da daman ba zai yi ka yi sallah ba tare da alola ba sai dai idan akwai lalura don haka mane tasala yawmal juma'a duk wanda ya wanka ranar juma'a sai dai wannan za a gwada mana duk abin da aka faɗa a cikin wannan hadisi sai ka yi wanka in ba ka yi wanka ba ba zai shafe ka ba saboda hadisin zai karantar da mu lokacai ɗaiɗaiɗaiɗai har guda shida na ainihin sallar juma'a waɗanda Allah ta'ala ya ware a cikin kowane lokaci akwai ladan da yake bayarwa ga wanda ya halarci masallaci a lokacin lokacai ne guda shida idan kuna lissafawa za ku ga ɗaya bayan ɗaya kuma malamai sun ce wannan lokaci yakan fara ne daga yaushe daga lokacin da rana ta fito ba daga fitowar alfijir ba daga fitowar alfijir a ranar juma'a an shiga ranar juma'a amma idan alfijir ya fito ai kun ga akwai duhu tun da rana ba ta fito ba mutum zai yi sallan asuba idan gari ya waye ma kafin rana ta fito lokacin isfari idan ka yi sallan asuba za a ce ka yi sallan asuba a lokacin ne kamar waɗanda suke jinkirtawa sai gari ya fara wayewa sannan su yi sallan asuba to ana fara lissafi na waɗannan lokacai guda shida ne da za mu ambata da ainihin fitowar rana annabi ya ce man raha fi sa'atil ula duk wanda ya zo masallacin juma'a bayan yayi wanka a lokaci na farko fa ka annama qarraba badana kamar yayi sadaka da raƙumi ne wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya zo a lokaci na biyu fa ka annama qarraba baqara kamar yayi sadaka da saniya ce wa man raha fi sa'ati thalitha duk wanda ya zo a lokaci na uku fa ka annama qarraba kabkan aqrana kaman ya yi sadaka ne da ƙaton rago mai ƙaho wa maraha fi sa'ati rabi'a duk wanda ya zo a lokaci na hudu baka annama qarraba dajaja kaman ya yi sadaka ce da kaza wa maraha fi sa'ati al-khamisa duk wanda ya zo a lokaci na biyar baka annama qarraba bayda kaman ya yi sadaka ne da kwai fa idza kharaja al-imam a lokaci na kida shine lokacin da liman ya fito hadaratil mala'ikatu yastami'una dhikra mala'iku za su halatto suna sauraron ainihin zikiri menene zikiri hudu ba eh hudu ba to daban da liman zai karanta saboda haka wannan ya gwada shine lokaci na shida liman yana fitowa shikenan da limaman da gidajensu yana manne da masallaci eh yanzu kamar masallaci na gida na yana manne da masallaci ina daga kafata guda ɗaya ta ƙarshen daga cikin gidana in na sa kafa guda ɗaya cikin masallaci zan sa ta saboda ƙofofin guda biyu ne ɗaya babban gate ɗaya kuma na zamanin boko haram ai kaga kowa ya gane ba zai na dogon bayani ba to don haka na fi dab da masallaci kuma dab da wajen lima to ina shiga masallaci shikenan lokaci na shida ya cika misali mafi tsawo amma idan irin waɗannan masallatai ne waɗanda limaman suna nesa to kaga sai liman ya zo ya shiga cikin harabar masallaci in ya shiga cikin harabar masallaci sawa'un masallaci ya cika ne ko bai cika ba shikenan magana ta kare shi yasa aka ce lokatan guda shida ne kuma a kowane lokaci annabi ya ce man raha wanda ya zo sai dai maraha wannan yana gwada sai da rana ta goce daga tsakiyar sama saboda ba a faɗin kalmar raha da larabci sai da rana ta goce daga tsakiyar sama wannan shine mafiya yawan larabci idan ba ta goce ba sai a ce mangada wanda ya sammako kaga maraha in za mu fassara a bisa wancan za mu ce wanda ya yammaci sai dai bai kai yamma ba amma man gada wanda ya sammako da safe daga fitowar ainihin rana zuwa mai zuwa zawali ina fatan fahimta to idan muka ɗauki wannan fassara to zai kasance sai da rana ta goce daga tsakiyar sama amma a nan malamai suka ce an samu sassauci tunda an ce man raha kamar wanda ya sammako ya je sai mu rufe idonmu daga ɗaya fassara don in ba haka ba zai takura mu sai rana ta goce daga tsakiyar sama to idan rana ta goce daga tsakiyar sama zuwa lokacin da liman zai fito ya shigo masallacin juma'a domin a yi sallan juma'a in ka duba za ka kankanin lokaci ne bai wuce awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ba saboda haka waɗanda suka ɗauki wannan fassara za a samu abin nan guda shida a wannan lokaci suka ce sun takura kwarai da gaske mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ana nufin bayan fitowar rana ne ba wai bayan fitowar alfijir ba ina fata an gani eh to wani lokaci idan ana yi ana shigar da luga to sai ga ana nema a rikice gaba daya alhali sai ka fahimci lugar larabci wani lokaci za ka fahimci matsala dalilin da ya sa malaman usulul fiqh suka yi cewa dole sai wanda ya karanta lugar larabci ne zai iya fahimtar ka'idodi na usulul fiqh yasa ake samun waɗansu abubuwan da ake kira su linguistic terminology bai da turanci ba linguistic terminology saboda sai ka fahimci bambancin lamma da lama lima da lima da an da fi da ala da ila sai ka fahimci bambancinsu don baka fahimci bambancin da ke tsakaninsu ba a ainihin yaren larabci to za ka yi kwaba kuma suna nan birjik a cikin Kur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu abin da zamu ce call down mu dawo daidai yadda zamu menene eh yadda zamu fahimci abubuwa eh waɗannan lokacin guda fida ne tun daga fitowar alfijir eh tun daga fitowar rana ko kamar yadda muka yi bayani shine zance mafi inganci tun daga fitowar rana duk wanda ya wanka ya tafi masallacin juma'a lokaci na farko to za a ba shi lada tamkar ya yi sadaka da rakumi ina mutanen giya ɗe ko shira rakumi guda ɗaya nawa ne suna ga su suka fi rakuma ina alhaji mali aka rama kallahu rakumi ɗaya kai nawa ne kudin da yawa ko rakumi ɗaya dubu ɗari biyar? ok to ai kusan kulin bektara kenan da ba haka za mu fasara kamar bektara kenan eh saboda haka duk wanda ya yi dace ya tafi masallaci a daidai wannan lokaci a ranar juma'a kafin sallan juma'a ya samu lokaci na farko to tamkar ya sayi rakumi ne ko ya sayi bektara second hand ya yi sadaka da ita kaga kudin da yawa kaddara a ce dubu dari uku da hamsin dubu dari hudu dubu dari hudu da hamsin in ma tana da ɗan kyau za a samu dubu dari biyar ina jin great ma ta fi dubu dari biyar saboda haka babban rakumi mai yawa kudinsa zai fi haka eh tun da an ce badana badana kamar babban rakumi ne mai jiki tun daga badan ne mai jiki wanda ya ce koki sannan kuma wa man raha fi sa'ati thaniya duk wanda ya dace shi kuma ya ce a lokaci na biyu fa ka annama qarraba baqara kamar wanda ya sadaka da saniya jiggegiya babban saniya dai to Aisha nun ma babban saniya fa za ta kai dubu ɗari uku da hamsin dubu ɗari uku. to za ta saukun gara kuma ya kamata a tura gaba ya kamata a tura gaba tun da dai kowa ya sani saniya dai ba ta kai rakumi ba daman mataki-mataki ne kuma wannan baki yake gwada cewa mutum ɗaiɗai ba ne domin saboda da muna fassarawa wanda ya zo masallaci na farko wanda ya zo na biyu wanda ya zo na uku wanda ya zo na hudu wanda ya zo na biyar ba haka ba ne don man ɗin da ya shafi kowa man ɗin da lil'umumi ne lil'umumi ne barai da gaske duk wanda ya wato duk wanda ya zo ne saboda haka gurub guda ne tun da an ce fi sa'a fi sa'a al'ula kun ga akwai lokaci mai yiwa wani ya kashe kunninsa yana son ya ji awa kaza ne da awa kaza to wallahu alam tun baya wanda ya sayanka maka wannan lokaci su dai malamai sun yi kokari tun da suka ce za a fara lissafi ne daga fitowar rana saboda haka daga fitowar rana zuwa lokacin da liman zai shigo masallaci a tsaye da sallah Allah da kansa shi yake kasa wannan lokaci don haka ka ce awa ɗaya ɗaya ne ka ce minti arba'in da biyar biyar ne ka ce mintoci kaza ne wannan na Allah saboda haka dace ne kawai idan mutum ya yi dace ya zuwa daidai wannan lokaci shi kenan kuma hadisai da yawa sun tabbatar da cewa duk ranar juma'a a ƙofofin masallacin juma'a akwai mala'iku da takaddu a hannunsu suna rubuta fal'awwala fal'awwala suna rubuta masu shigowa yasa ka zo masallacin juma'a ka zauna a waje don na ga wasu bencuna da ake sa su wannan ko da yamma ne ake zama eh ko da yamma ne ko da safe don ka fito ka zo ka zauna a benci ba fa cikin ma masallaci ba ba haraban masallaci ba ka zauna a wajen masallaci ya kaga baka cikin lissafi sai dai idan kwamitin masallaci ne suka tsora maka wani aiki to wannan akwai maslaha yawwa saboda in ba kwamitin masallaci ne suka tsora maka wani aiki ba wanda zaka fita ka je bakin hanya ka tsaya saboda aikin ka can yake to Allah ta'ala zai shigar da kai kwarai kamar yadda yan agaji suke da kuma waɗansu masu fararen kaya su ma za a sanya su a haka saboda haka lokaci ne wanda Allah tabaraka wata'ala shi ya bar wa kansa sani tunda masallatai lokacin da ake tsaye da sallar juma'a da bambanci kowane masallaci kun ga da irin nasa waɗansu sukan yi sha biyu da rabi waɗansu kan yi karfe ɗaya waɗansu ɗaya da rabi waɗansu biyu wasu ma biyu da rabi suke tsayar da sallah karfe biyu da rabi lokacin sallah zahar bai fita ba amma da yayi nisa da yawa to kaga masu yi biyu da rabi don haka fara lissafi tun daga karfe shida kaga awoyin da yawa ba za ka hada su da masu yi karfe ɗaya ba ko karfe sha biyu da rabi ba wannan kenan to don haka na farko fa mun kwatanta da bektara sai dai mu ce grade ɗin bektara wanda ta kai dubu ɗari bakwai dubu ɗari takwas wa marraha fi sa'ati saniya fa ka annama qarraba baqara wannan kuma sai mu kwatanta saniya da ainihin second hand ɗin bektara wanda an ɗan yi jigila da ita wanda ba ta wuce dubu ɗari hudu dubu ɗari hudu da hamsin zuwa ɗari biyar ba wa marraha fi sa'ati salisa wanda ya zo masallacin juma'a a lokaci kaso na uku wa ka annama qarraba kafkan aqrana wannan ki kuma kaman yayi sadaka ne da rago rago mai kaho saboda mafiya yawa ragunan da suke da manyan kaho to ana ganin sun fi kwana biyu kuma sun fi koshi wanda yake da babban ƙaho to wane ne ya suna kwanan nan ko da yake yanzu duk sunan da ake maka kame ne sai ga an yanka wani rago wato in ka gani sai ka tausaya ma rago ka ce yanzu wannan ne za a yanka shi a suna amma kankan akarana irin ragon da annabi yake yankawa a lokacin lafiya kuma annabi yakan yanka rago ya kan ce wannan nasa ne da kuma al'ummansa gaba daya to kai tunani wani irin rago kenan annabi yake yankawa kun ga jibgegen rago kenan ina jin lahiyan bana akwai ragon da aka saye shi ko aka sayar da shi dubu ɗari biyu rago dubu ɗari biyu wani ma har dubu ɗari biyu da hamsin rago waye eh rago wai mara ya ce a shagamu a shagamu ne so kusan akwai lokacin da na zo yana ce ana ce saniya akwai saniyan miliyan daya na ce gaskiya babu saniyan miliyan daya ina ce babu saniyan miliyan daya sai wani ya zo ya dauke ne je gwada mini gaskiya ai kafin ma faɗa mun kudin da ce wannan na yi don an ce wannan saniya ta fi miliyan ɗaya ma na yi in aka ce ta fi miliyan ɗaya ma na yi tun da alahiyan da ta wuce mafiya yawa shanunmu na nan an tsayar da su 350 400 har 700 da 800 shanunmu na nan to yanzu idan irin na ƙasan kamarun ne ko chadifa saboda su sun fi mu manya-manyan shanu waɗanda suka koshi wannan aka samu ragon naira miliyan da wannan ai sai fada ko sai gamman hau sai gamman hau to kaga sai lissafi ya sake canzawa ke sai lissafi ya canza ana na'am kafshan akrana shi yasa waɗansu malamai suke fifita kaho a wajen lahiya ko wajen suna wajen ganin martabar rago ya kasance yana da kaho amma kuma abin da na lura ragunan filani ragunan filani za ga akwai kawo amma suna nan yan fiyar hakan nan sai dai kuma naman su ya fi lafiya don duk ragon da ka ganshi ya jika an kiwata ki to kitse ne mafiya yawa kitse kuwa narkewa yake yi amma dai ganin ido in ka gani za ka tsorata ina fata an gani saboda haka kafshen akrana wannan muna iya fassarawa da manya-manya raguna wa mara hafi sa'ati rabi'a to sai dai mun mun yi kiyasi fa Allah ya gata malam mun tsaya dubu ɗari biyu haka dubu ɗari biyu da hamsin yawwa dubu ɗari da hamsin a ce rago ai kaga wannan ya fi ƙarfin talaka ko mai hali ne ma sai dai yanka domin Allah duk wanda ya fitar da kuɗi ya sayi rago mai tsada domin duk anguwan a rinka magana alahiyansa ya yanka rago mai tsada to ladansa kenan bai da lada amma talaka shi in aka bashi zaɓi zai ce gara ya je ya ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin ya sayi saniya saboda bai saboda yawan nama dama akwai saɓani tsakanin malamai don kayan karagon dubu ɗari biyu da hamsin ya kasance kana da mata biyu akwai ‘ya'ya takwas a gidanka ga kana tara matanka guda biyu ko goma sha ɗaya sannan ga iyayenka tsofi su biyu sannan ga su kwatas ‘yan cirani kamar guda uku a gidanka ko hudu to wannan rago ba zai ishe ku ba ba zai ishe ku ba ka lura mana mai jeku a gidanku idan aka yanka mata rago in ta ɗan rarraba naman sai ga sauran ragon duk da yawa to amma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da raguna yake lahiya waɗanda suka ce raguna sun filada sai suka doro akan haka wasu malamai kuma suka ce yawan nama saboda in ka yanka saniyan 250 to fa nama sai har kun raba wa makwabta kowa zai samu kasansa sai ya ci ya koshi kuma sai an nemi tsamiya a gidan eh eh sai an nemi tsamina a gidan an nemi maganin rikicewan ciki kuma mutanen da za su samu suna da yawa duk wanda ya zo za ka ce a ɗan ɗiba masa duk wanda ya zo ka ce a ɗan ɗiba masa to ka kana samun addu'o'i da yawa amma saɓanin namu rago ina fatan gane to shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa ainihin lahiya da da shanu ko da manya-manyan dabbobi wato ya fi lada to wallahu alamu mun je babin lahiya ma yi karin bayani na'am to wanda ya je masallacin juma'a a lokaci na hudu fa fa ka annama qarraba dajaja kamar wanda yayi sadaka ne da kaza dajaja din nan kaza ko zakara duk yana iya daukawa sai dai kuma irin na turawa eh mu ma kajin mu na da saboda yanzu ba a hakuri ne inda ana hakuri mu mun tashi mun samu kaji zakarun da idan suna gudu kana ji bai idan zakaran da yana gudu kana jin gudunsa amma ne yanzu ku samari kuna jin gudun zakarun yanzu balle ma irin na na tura nan kamar yadda ake fada waɗannan kan ma ba su da auki inda ainihin zakaran zakaran nama da kazan nama ne fi kudi zakaran nama sai zakara ya fi auke to zakara ana samu na dubu bakwai kuna ce a a kazan mafa mai koyi nera dubu nawa ne guda daya sai akwai bambanci tsakanin na nama da ina tambayan wanda suke masu wannan layi ne ina mutanen agric masu kiwon kaji zakaran ya kai zai kai dubu goma ko lallai in an ce ya fi haka ma za a samu zakaran da ya fi haka in dai wannan zakaran da ake yi ne artificial zakara zakaran zamani za a iya samun wanda ya fi dubu goma to kazan ma za a iya samun na dubu takwas dubu nawa saboda gwargwadon kamar kasashen larabawa kasashen larabawa da asian countries irin su abin nan irin su malaysia bangladesh thailand idan ka je kazan da ranta tsora ta sikeli yake yi sai an tsora sikeli eh domin a ga nauyin saboda haka wata kazan ana ɗora ta a sikelin kujersa sai ku ga ya wani kaɗa da ƙarfi saboda tana da nauyi kuma nauyin shi yake gwada akwai nama sosai to za ta kai dubu bakwai dubu takwas gwargwadon yadda ta gwada a maleji gashin nan waɗanda nake ganin ana kiwo ma a cikin gidajenmu in aka take sayarwa za a sayar dubu hudu dubu biyar ko kuma saboda mata suna dukan mazaje ne ta inda ba su tsammani amma dai haka ake sayar mana dubu hudu dubu hudu da ɗari biyar wanda ma ba su gama girma ba ba gani to saboda haka idan ka kwatanta wancan da ragon da ya kai dubu ɗari da hamsin to kaga nan kuma sai ka kwatanta da zakara irin na zamani wanda ya kai dubu goma ko fiye da haka ana samun baya-baya kenan wa man raha fi sa'atil khamisa lokaci na biyar fa fa ka annama qarraba baida kwai ina jin ɗari da goma ne ko ɗari ɗaya ne babban kwai kenan to kon zabuwa fa amma shi bai kai na turawa ba kun gani shi bai kai na turawa ba kudinsa kamar ka dauki naira goma ne ka yi sadaka naira goma to kaga naira goma naira ɗari naira ɗari naira ɗari zai sayi magi nawa magi goma ya ta yi magin da yawa magi goma magin da yawa to kaga idan koyin zabuwa ne ko irin na kajinmu kaga ba zai wuce naira 60 ba ko naira 50 ba zai wuce 60 ba ko 50 musamman ma na zabi to haka ne amma lokaci ya kure kenan lokaci ya kare فإذا خرج الإمام إذا لمن يفتو حضرة الملائكة ملائكة ذا سهلت ويستمعون الذكر سنة سورار هدوبا يسا كتي إذا لمن ينا هدوبا سورارا saboda haka wannan hadisi ya fitar mana da abu a fili ba sai an yi wani dogon bayani akwai lokacin guda shida tun daga fitowar rana a ranar juma'a har zuwa lokacin da liman zai bayyana a cikin masallaci domin tsayar da sallar juma'a gwargwadon sammakonka gwargwadon group din da Allah zai jefa ka da kuma irin ladan da zaka samu yasa za ga waɗansu tun da hanzi wani tun karfe bakwai ko takwas zaka ya zo masallacin juma'a ya zo ya zauna wannan daɗin ritaya kenan idan ka yi ritaya ba aka baka garatutin ka a dunkule baka bin baki kuma kowane wata tankin ɗinka yana fitowa ba tare da matsala ba to in baka zo masallaci ga zauna kai ta istighfari ba irin allin da ya bata karkashin ka da litta abu a liman ba nake Allah ya taimake mu hadisi na 147 an salmata ibn al-aqwa wa kana min ashabi shajara radiyallahu anhu qala كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ذل نستظل به وفي لفظ حديث نقريد أربعين تقوى كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء waɗannan hadisai guda biyu suna karantar da mu lokacin sallan juma'a amma dai yan uwa waɗannan hadisai suna ishara kamar suna sallan juma'a da wuri a zamanin annabi suna sallan juma'a da wuri saboda haka shi yasa sai fahimtar malamai ta kasu kashi-kashi an ce a cikin sallolin nan ka kaf guda biyar waɗanda suke farilla babu sallan da ake yin ta kafin lokacinka sai in akwai lalura mun karanta a can baya idan akwai lalura musulunci ya bada dama a yi sallah kafin lokacinta amma in ba haka ba kowace sallah sai lokacinta ya yi sannan kuma duk waɗannan salloli guda biyar babu sallan da ake mata kiran sallah kafin lokacinta in banda sallan asuba sallan asuba an ba da dama a yi kiran sallah guda biyu kiran sallan farko lokacin da alfijir na ƙarya ya bayyana mutanen ƙauye sun sani lokaci na biyu da za a yi kiran sallah sai alfijin na gaskiya ya bayyana mutanenmu na ƙauye sun fi sani mutanen birni ba sa iya ganewa saboda wuta da haske da kuma rashin mamai da hankali amma duk wanda ya tashi a ƙauye ko yake zaune a ƙauye to ya san alfijin na gaskiya da na karya saboda haka idan na farko ya fito ana gwada a yi shiri shine ake kiran sallah da farko idan alfijir na biyu kuma ya bayyana to lokacin sallah ya yi kenan saboda haka sai a aiwatar da wato kiran sallah sai kuma a yi sallah ina fata an gani to mu zo matsalan kan sallan juma'a sallan juma'a canji ne ga sallan azhar to tunda sallan juma'a canji ne ga sallan azhar to ba za a yi ta ba sai a lokacin sallan azhar sai a lokacin sallan azhar ake yi ta lokacin sallan azhar yana farawa ne daga gocewar rana daga tsakiyar sama to amma da yake sallan juma'a tana da waɗansu darajoji ita azhar raka'a hudu ne juma'a sai aka ce ayi biyu ita azhar babu hudu ba juma'a aka ce ayi hudu ba ita azhar an ce an yi kiran sallah na kusa kawai su tattaro su zo amma sallan juma'a daga nesa ma dole a zo mata haka ne ko to tun da abin haka ne sai aka ce sallan juma'a ta keɓanta da tana da lokacai kamar guda uku lokaci na farko sallan juma'a za a iya yin ta da hamfi amma ba koyaushe ba ba koyaushe ba za a iya yin ta da hamfi lokaci na biyu sallan juma'a za a iya yin ta da tsakiyar rana rana tana tsakiyar sama kun ga waɗannan lokacai guda biyu sallan azahar ba ta da wannan amma ita juma'a ta samu wannan lokaci na uku na sallan juma'a shine normal lokacin sallan azahar ina fata an gane to bari ku ji fasaran hadisin kai tsaye hadisin salma bin al-aqwa Allah ki kare yadda da ki wa kana min ashabi shajara yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi a karkakin me wato bikiyan nan رضي الله عنه قال يتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفن منا صلى تارد النبي الجمعة صلى الجمعة ثم ننصرف سأنم إذا صلى مجويا مقوم جدا جم وليس للحيطان ظل نستظل به ذاك كتنغا كو جيني باي da inwan da za a iya zama a ciki to shi yasa in kana su zaka fahimci cewa yi sallar da wuri tunda katanga ba ta da inuwa kuma kowa ya sani a lokacin da rana take fitowa lokacin da rana take fitowa tana haska abubuwa inuwan da yake can ba ba da shi yake lissafi ba idan ta je tsakiya kuma to zaka nemi inuwa ka rasa domin kai in ka zo ka tsaya za ga ka taka inuwan ka ne shi yasa lokacin da babu agogo sukan gane lokacin sallah cikin sauki duk wanda ya zo ya tsaya kai ko menene ka tsayar da shi inda rana tana tsakiyar sama to ba za ka ga karkatan inuwa ba to lokacin da inuwan wato ranar ta ɗan karkata ta yi yamma to za ka fara ganin wannan abu ko kai karan kanka an ɗan fara samun inuwanka to yana tsawo tana sunkuyawa na tsawo tana sunkuyawa ko ba ka ba ne to za su yi sallan juma'a amma ba za a samu inuwan da yake jikin gini wanda za ka iya tsayawa ka dan huta ba kun ga wannan ya gwada da wuri yake yasa wasu malamai suke cewa wannan hadisi da makaranta yana gwada mana cewa an yi sallan da wuri wato an yi kafin rana ta je tsakiyar sama ina fatan an fahimta na'am to amma ɗaya lafazin yace kunna nujammiu mun kasance muna juma'a ine nujammi'u muna juma'a ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi idza zalati shamsu idan rana ta goce daga tsakiyar sama kun ga wannan hadisi shi kuma automatically ya riga ya bayyana mana cewa sai rana ta goce daga tsakiyar sama amma babu inuwa mai yawa ثم نرجع sai mu dawo daga sallar juma'a fa natatabba'u alfai'a muna bin inwa akwai inwan amma bai da yawa muna dan bin jikinsa kun ga girman inwan bai kai girman inwan wancan hadisi ba ina fatan an gani eh amma duk da haka masabar malikiya malaman masabar malikiya suka ce da wannan hadisi duk waɗannan hadisai guda biyu ba sa gwada annabi yana sallar juma'a da hantsi sun ce dole sai ka tsaya kana dogon bayani musamman sallar juma'a da hantsi in ka kawo hadisin cewa mun kasance muna sallar juma'a sai mu je mu yi baccin rana sun mana kilu sannan mu je mu yi baccin rana kailula kenan to ai ko a yanzu ma za a zo a yi sallar juma'a karfe 1 karfe 2 idan mutum ya koma gida zai iya baccin rana kafin sallar la'asar haka ne ya sa masabar malikiya suka ce a tattau babu maganan sallan juma'a da hamfi amma da tsakiyar rana za a zo a fara huduba a fara menene kafin a zo a tsaye da sallan juma'a rana ta ɗan karkata ko ba masabar malikiya ne kadai ba ba malaman masabar malikiya ne kadai ba wasu malamai da yawa sun tafi akan haka amma irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani su kuma sun tafi akan cewa ana iya sallan Juma'a da hamsi sai dai ba koyaushe ba tunda duk kusan hadisai suna gwada akwai maganan kaiwa rana din nan a zamanin Annabi duk Juma'an da yake akwai wato akan yi ne wajen tsakiyar rana haka zuwa kuma lokacin da rana ta dan goce kada eh da fatan an fahimta saboda haka wani hadisi da yana so ya gwada mana lokacin sallar juma'a ne kamar yadda muka yi bayani duk da sabanin da malamai suka yi sun ce juma'a tana da lokatai guda uku lokaci na farko za a iya yin ta da hantsi amma ba kullum ba sannan na biyu ana iya yin ta da tsakiyar rana masabar malikiya suka ce a fara da tsakiyar rana kamar taruwa a masallaci da hudu ba sannan lokacin da za a tsaye da sallah kuma rana ta goce daga tsakiyar sama lokaci na uku kuma sallan juma'a lokacin ta normal lokacin sallan azhar salmatu bin al'akwa wannan sahabi ne mai daraja mutumin madina malam anan ya mana karin bayani ya ce min ashabi shajara yana daga cikin wanda suka yi mubaya'a wa annabi a lokacin da manzon Allah ya je zai tinkari maka aka hana ki shiga lokacin da aka hana ki shiga sai aka yi sulhu wanda ake kiransa al-hudaybiyya a lokacin kafin a yi sulhul hudaybiya annabi ya tura ya yi ninyan zai tura wani birnin makka ya faɗa musu ya gamsar da manyan makka cewa abin da ya fito da shi shine ya yi mafarki yana ɗawafi ga ɗakin kaba saboda haka abin da yake so su bar shi ya yi ɗawafi ga ɗakin kaba idan ya yi ɗawafi ga ɗakin kaba ya juya zai bar musu garin ma da ɗakin kaba tunda shi ba a garin yake da zama ba ya riga ya hijira zuwa birnin madina shine sai yace zai tura Umar dan Khattab anan Umar dan Khattab yace a'a yace shi ba zai iya zuwa ba yace domin saboda me saboda yadda manya suka hayyafo ni ma na takura su to ina shiga za su rafke ni amma dai zan gwada maka mutumin da idan ya shiga taba ki aiki ne in aka taba ki to za a yaki tun daga cikin gari za su fara yaki su ya su sai ce wa kenan sai ce surukinka Usman bin Affan da ce in ka tura ki yana da dangi da yawa ba wanda yi sai taba shi yasa an Allah ta'ala ya baka kudi ka rinka taimaka ma dangin ka taimaka wa mutane da yawa wallahi ko munan harara wato wani yayi maka talakan da kake taimakon sa zai mari wanne maka mummunan harara kurba ka bane eh idan ma zai bari a taba ka ba to sai annabi ya ce babu damuwa shine ya aika Usman bin Affan Allah shi kare yadda da shi da aka tura Usman bin Affan sai kuma sai suka tsayar da shi kuma kwaciwa da aka tura Usman bin Affan din ba wanda ya sai taba shi yan iskan gari da suka taso manya suka ce musu kul saboda kowa ya ci moriyarsa mutumin da aka ci moriyarsa ba wulakanta shi wani lokaci ko kuskure ko laifi yake ya yi sai dai a lallaba a rabu haka amma ba za a taba shi ba to manyan gari sun amfana ‘yan tashan masu ma sun amfana sai suka ce gaskiya ubangidankan nan ba za mu bar shi shigo ba dalilin da ya samu ba za mu bar shi shigo ba bai sanar da mu ba ba mu ba shi dama ba haka kawai ya ɗebo runduna to duniya za ta ce an fi ƙarfinmu to mu ba za mu yarda ba amma tun da kai babban mutum ne mai daraja da ka ga ɗakin ka ba kai ka yi naka amma shi ba zai yi ba shi ne sai ya ce to yin ubangida na bai ba nema ba zai yi ba tun ba yadda za a yi ubangida na ya turo ni sannan ni ku bani dama ai in kuna so ku ba mu dama gaba daya suka ce gaskiya mu ba za mu kaman za su ba da dama suka ce gaskiya ba zai yi ba to ya dan dauki lokaci sai rumors ya watsu ko a zamanin annabi ana samun rumors ya sa ma ayoyi da yawa suka sauka akan haka ja'akum fasiqun bi naba'in wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila rasuli wa ila uli al-amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum har zuwa karshen aya ga suna ayoyi da yawa sai aka ce an kashe Usman ana ta maganganu ana ta faɗa a'a kowa ya zo ya ce ma annabi kai muna tsammanin fa an kashe sahabin kan nan surukin kan nan fa an kashe kowa ya zo ya ce an kashe shi shine annabi ya zo gindin bishiya ya tsaya yake jawabi wa mutane ya ce in dai har an kashe shi bayan na aike shi ba su saurari aikan ba kuma ba su bar shi ya fito ya faɗa mini sakamakon aikan ba ya ce to wallahi zan yake su saboda abinda suka yi yayi muni ko tuna lankai da ɗakin kaba sai na yaƙi sai ce jama'a kun goyi baya suka ce kun goyi baya shine annabi ya ajiye hannunsa akan bishiya kowa ya ɗora hannu ya yi mu baya a wa annabi kuma annabi ya ce duk wanda ya mun mu baya a ta hata kajara to lam tamussahu naru ta ba za ta shafe shi ba don saboda an ce akwai mutanen da aka ce musu ana mu baya suka ce ba sai sun je ba ai dama haka ne ai maka ce mutane ku zo ga aljanna wani zama zai yace ki ba sai ya je ba saboda ya je haji barkatai ba ruwan ina ganin ba sai ya je ba eh to halmatu bin al-aqwa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mubaya kun ga wannan maziyya ce sannan dadin dadawa shi da yazo na farko annabi yace suwa za su yi mubaya'a yayi mubaya'a da annabi da aka zo a tsakiya ya sake mubaya'a da annabi aka zo a karke ya sake mubaya'a da annabi yasa Allah ta'ala ya keɓance shi da waɗansu darajoji kamar haka abu na farko idan aka sa shi tsere da shi da doki yakan tsere doki eh kuma yadda za a ga kamar mutum ɗan ƙwiƙwi haka wanda yake hawan dutse zai hau dutse da gudu shi ma haka yake hawan dutse da gudu don da shimfiɗan ƙasa da hawan dutse a wajen su ɗaya ne dalilin da ya sa da aka samu mutanen da suka zo sun kai arba'in waɗanda suka zo birnin madina baƙi ne na annabi da suka zo sai madina ta dame su ya kasance ba su da lafiya duk mutumin da ya je madina ya sha ruwan madina ya ci abincin madina yana zaune a madina ya ji madina ta takura shi to munafiki ne saboda haka in ka je binnin madina ka ji wannan to karka faɗa ka ja bakin ka yi shiru kai ta isa gifashi eh don idan ka faɗa ma wanda ya sani a'a wai kaman wani ne ya je ya je ɗakin kafa shi bai ga ɗakin kafa ba ana ce ga ɗakin kafa yana ce wallahi shi ba bai gani ba to yanzu wannan ya zaka fassara shi ga shi ga ɗakin kafa yana ce shi bai gani ba a ba ka ganin ɗakin kafa ya ce shi ba ya ganin ɗakin kafa dole ka ga za ka yi tunanin cewa wata barna ke aikatawa ya sa Allah ta baraka wata ala ya rufe ido su baya ganin zakin sama yau ka je madina ka gagara zama gobe ma ka gagara zama bayan wasu watanni ka gagara zama to ka binciki imaninka domin annabi ya ce madina kamar zuga zugi ne na makeri zuga zugin makeri in aka saka bakin karfe to za ka ga akwai jaja zur bakin karfe mai kyau kenan bakin fa wanda baya da kyau mai tsatsan kenan dole fita saboda haka kalkiri tun fi khabasaha haka take suka gagar zama a binnin madina sai annabi ya ce ah ya ce tun da ku bakinmu ne yanayin madina ya dame ku to ku je bayan gari akwai wanda yake kula da raƙumanmu ku je ku zauna ku yi amfani da nonon rakumin sannan ku yi amfani da bawalin a matsayin magani shi yasa ana shan bawalin rakumi kamar yadda ake shan nonon rakumi eh ai duk dabban da aka halatta cin namanta to kashin ta ma halal ne in kana son ka tara kashin akuya ka dafa ba zai maka komai ba bismillah in ba zai maka komai ba yanzu ba kaki cikin masallatai a da a da muna sallah za ga kakin tumaki kakin menene eh amma duk da haka ana sallah za ka kafa goshinka su kakin kaji saboda in ba kare ki da kyau ba ko kayi kujera ciki ba na jasa ba saboda dabban da ake cin namanta to kakinta ma eh in ba don haka ban kai lafiya to dole a matse hanjin in ba haka ba to hanjin bai halatta ci ba saboda kaki yana makale a ciki wani zawayin da ake yi ma ba saboda ai hanjin cikin ne ba matse shi da kyau ba ya sa mutum ya ci nama ya ci kakin tunkiya ko ya ci kakin rago dole cikin sai rikice gaba daya eh ko kakin saniya to amma da yake magani ne akwai gwargwado kun san magani akwai gwargwado ba a shan sa a yi overdose to ko maganin gargajiya ma haka yake wani abin mamaki da suka je suka kwana biyu suke nan sai suka warke sarai suka yi bulbul sai su arba'in din nan sai suka haɗa kai da suka haɗa kansu sai suka yi ittifaki suka ce makiyayen nan duk mu kashe su waɗannan raƙuma ɗin nan mu kora su mu shirya mu katin a tinkare mu aiki ne wato waɗanda za su iya faɗa da mu sai runduna suke nan suka yi haka suka kama hanya suka tafi manzo Allah bai samu labari ba abinda suka yi shi kaman kusan asuba ko da daddare annabi bai samu labari ba sai da wajen rana an dauka kawai sun shiga kiwo ne aka zo aka ce masa baga abin da ya faru zai ce to wane ne suwaye ne yana shirya mutanen da za su je domin su taro waɗannan mutane shine salma binin aka watsa ya ce shi bari ya faru gaba kawai yana zuwa shi makami kawai ya dauka kwalinsa da bakansa kawai ya dauka salmatu binin akwa shine ya fita da gudu tunda Allah ya bashi dama na gudu mai rakuma kuma suna da yawa ba sa gudu sai dai a dinka tafiya da su a hankali kamar shanu ne saboda yin ana tafiya a guji haka ba zai yi ba to yana tafiya yana tafiya ikon Allah sai je haɗu da su ya haɗu da su irin kamar a ce wajen azahar ko la'asar saboda haka ya haɗu da su da wuri daga nesa sai ya kwala musu kiraye magana da wani daga cikinsu ya harba kifiya ya ce khudha ana ibn al-aqwa wal yawm ar-rabi'i ya ce khud dumana kaman ka cire kifiya ka ce mutum sai ya waiwayo ka ce karbi wannan kifiya ni ne ibn al-aqwa yau ranan ba ta kashi ne shine yana harbawa kuma Allah ya taimake shi shi duk harbin da ya baya kuskure yana harbawa sai ya dauke wannan suka ce kai shi ne sai suka ware waɗansu suka ce su kirkare shi amma sai ya gagare su saboda shi zai hau bishiya don harbin da kai ba za ka same shi ba shi kuma in yayi zai same ka a takaice dai ƙarshe sai da suka zo dabbobin nan sai suka ce bari su rage masa wasu sai ya tsaya ya musu tabaibayi sai ya sake bin su duka sai da ya kwato duka dabbobin nan tun kafin rundunar da annabi ya naɗa su zo su same shi ina salmatu bin al-aqwa ana falin tarihin waɗannan sahabbai ne karka ɗauka cewa sahabbai cikin bulus ko cikin bululus suka samu matsayi sai da suka wahala eh wallazina jahadu fina eh duk wanda yayi kokari Allah tabaaraka wa ta'ala zai taimake shi ba ko ne abin mamaki ma wanda malaman sahabbai suke faɗi shine aka zo aka ce masa ga kura ta kama wata akuya ya ce kura ka ce kura kawai zai ɗauki makaminsa ya fita kura tana gudu yana binta tana gudu yana binta a'a kawai sai ta sake akuyan tana sake akuyan sai ya ɗauki akuyan ya rike sai kuran ta je ta zai a can gefe ta ce amma ka zalunce ni eh wannan cikin littafin hadisi ta ce amma ka zalunce ni ya ce ya yi na zalunce ki ta ce ni abinci na na ɗauka ka zo ka biyo ni da gudu ka hana ni cin abinci na ya ce ai dabbobin wanne ta ce to ai ni abinci na ne eh in kana da shanunka ko kana da dabbobinka kana kiwon su kai ya kamata wajibi ka tsare dabbobin ka amma baka tsare ba dabbobin daji in suka zo su sun samu abinci in an je lahira Allah ba zai kama su da laifi ba A, to za a yi hisabi tsakaninka da kura ne a lahira ya kaga ba zai yi ba ko yanzu a ce cinnakan da za ta cije ka ko kunaman da za ta cije ka ran tashin kiyama za a yi muku shari'a ne ai babu maganan a yi muku shari'a shine yace abin mamaki kura da magana ta ce kana jin mamaki ne yasa suka ce ya ji maganan dabbobi sun ya zo yana faɗa ma annabi ga abin da ya faru suka ce ta ce masa kana jin mamaki ne ai akwai abin da ya fi wannan mamaki da manzo Allah wanda Allah ya aiko yana yin wa'azi yana ta bayani wa mutane sun ki imani da shi ai wannan ya fi mamaki dina ya fafure ta sai ta shiga daji kun ga wannan ya gwada sahabbai ba su da tsoro shine ya dawo yake magana ya ce ai shi da ya ji wannan to sai ya daɗa rike manzon Allah ya daɗa rike addinin Allah subhanahu wa ta'ala anyway wani lokaci ban cika kawo waɗannan ba domin saboda yana tafiyar mana da ainihin gundarin hadisin eh amma dai an dala fahimtar hadisin ko eh an salma bin al-aqwa hadisi daga salma bin al-aqwa wa kana min ashabi shajara yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi a shajaratul hudaybiyya radiyallahu an qala yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aljuma'a mun kasance muna sallar juma'a da annabi thumma nansarifu sa'annan mu juya wa laysa lil haytani dhillun nastadillu bihi lalle katanga lil haytani katanga haka ma yake faɗa a nan magana ko eh katanga ko me okay to katanga ko kuma gini ko garu mu abota muka ce garu haka sai dai kuma wanda aka yi da da abin nan ne da da yumbu shine ake ce garu gini a cikin ginin babu inuwa wanda mutum zai inuwantu da da shi wa fi lafzin a wani lafazi kunna nujammi mun kasance muna sallan juma'a ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabi idza zalati shamsu idan rana ta goce daga tsakiyar sama to manar ji sannan mu dawo gidajenmu ko mu dawo wajen harkokinmu fanatattafa ulfai mu rinka bin wato ainihin inuwa saboda zafin ranar birnin madina kuma duk wanda ya je madina ya san akwai zafin rana lokacin zafi akwai zafi lokacin sanyi akwai sanyi Allah kai mu birnin madina sai hadisi na gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة سنة السجدة وهل أتاك وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان وسورة الدهب wani hadisi na Abu Huraira ne babban sahabin nan Allah shi kare ya tariki yace annabi ya kasance كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كتنتي يقرأ في صلاة الفجر ينا كراتو أصلا الفجر يوم الجمعة رانا الجمعة كان دين يا ود كويوشي eh wannan mun sha faɗa masallatan ahalu suna da yawa suna kokari wajen yin haka sallan asubar ranar juma'a annabi ya kasance yana karanta surori guda biyu a raka ta farko suratul sajada mai ayoyi guda talatin raka'a ta biyu suratul dahar ko suratul insan ayoyinta nawa talatin da daya saboda haka alifin lamim ta yace as-sajada tanzil saboda a bambanta ta da sauran alif lamim tanzilul kitabi la raiba fi sannan kuma hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura raka'a ta farko suratul sajada raka'a ta biyu kuma suratul abin nan suratul insan to yana da kyau ayi kokari ya karanta saboda yan ana karantawa kalla sallah su ba zai minti 15 ko 20 ko 25 ya danganta mai saurin karatu a cikin limaman ku akwai mai saurin karatu to yana ganin minti 15 17 haka yayi dar yana da kyau duk ranar juma'a da asuba abin da ya kamata a karanta ke eh amma na ji nawan lokaci ba yi na yi juma'a nawa da asuba ba ba ja na yi ba kuma laramomi ko ya kamata ku amma an ce ku ringa daidaitawa haka ba mun taki da karatu sallan isha'i ku ta jan mu ba ku ta jan mu ba eh sallar asuba ranar juma'a waɗansu malamai sun ce suna ganin bai kamata duk ranar juma'a mutum ya ringa karanta suratul sajada din da asuba ba saboda me saboda kada jahilai su dauka dole ne in ba karanta suratul sajada ba akwai matsala wasu malamai kuma suka ce bayan an ce sunnan annabi to a karantar da mutane mana idan aka karantar da mutane shikenan saboda duk wanda ya magana ana tsawaita sai a ce annabi ya kasance yana shiru zai yi in ba za ka iya tsayawa ba shikenan sai ka canza masallaci ka je masallacin da suke karanta alamtar kaifa da asuba shikenan sannan kuma in ka je layin sikirinin kar ka yi guna guni ko layin shan mai kar ka yi guna guni inda za a bata maka lokaci eh to wannan yana da muhimmanci ainihin sai babu salatul idaini babin wani babi na musamman wanda zai yi magana akan me salatul idaini ko salatul idaini sallan idi guda biyu sallan idin azumi da sallan idin lahiya to kowa ya riga ya sani dai waɗannan salloli ba farillai ba ne amma suna da muhimmanci aini ana sallan idin azumi ne lokacin da aka kammala da azumin watan ramalani ana sallan idin lahiya ne a ranar goma ga watan dilhijja domin a taya masu hawan arfa murna sannan kuma a taya masu hadaya da lahiya da murna ina fata an gane to hadisi na farko an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون الإيدين قبل الخطبة حديث سنفرقو yace Abdullahi dan Umar Allah shi kare yadda da su duka da shi da mahaifinsa manyan sahabbai ne sai dai shi yana daga cikin samarin sahabbai mahaifinsa kuma khalifa ne na manzon Allah sannan kuma surukin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Umar ya ce, Kana Nabi sallallahu Alaihi wa sallam annabi ya kasance wa abubakarin da abubakar bin abi kuhafa wa Umar da Umar ibn al-Khattab yusalluna al-idaini suna sallan idi guda biyu qabla al-khutba kafin huduba. To sallan Juma'a yaushe ake huduba? Eh kafin amma kaga idi guda biyu sai an yi sallan sannan a yi ba ina fata an gani amma ana ba da tarihi ana cewa sallan juma'a sai an yi sallan juma'a da da farko ake kudu ba wata shekara da aka yi yunwa aka yi wahala abinci ya yi tsada annabi ya yi sallan juma'a yana kudu ba sai fatake suka zo da kayan abinci to ana ganin akwai ɗan rahusa mazalla yana kudu ba duk sahabbai suka fita suka je neman abinci aka je ana ta ciniki da waɗancan ciniki yake yi ma ba su fitar da kayan ba duk aka watsa ya kabar annabi da mutane goma sha har ya kammala hudubansa to bayan ya kammala huduba sai aka gane cewa ashe a cikin mutane goma sha biyun nan da suka zauna akwai mutumin da duk waɗannan fataken gaba ɗaya nasa ne duk cinikin da ake yi ana jiransa dole sai ya amsa sai kaga aiki ya jika aiki ne usman bin affan yana zaune ko girgiza da aka ce fatake ma sun zo suna kakkaɗa abubuwan da suke kakkaɗawa ki ko damuwa bai yi ba duk an watse an bar mutane goma sha biyu to shi ne sai aka ce sai Allah ta'ala ya umarni mu annabi ya dawo da huduba kafin sallan juma'a sai an yi huduba sai a yi sallan juma'a wallahu alam da wannan ne masafar malikiya suke cewa idan za a yi sallan juma'a sai an samu mutane goma sha biyu suna jin huduba tukuna eh kun san saboda da haka haka ake dutuba masu nazari da wannan ne suke yi la'akari kuma dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya kenan a cikin suratul juma'a to amma sallan idi in aka je liman yana zuwa masallaci sallan idin zai sannan sai ya hudu bayan sallan idi na azumi ko na lahiya saboda wajen daraja da martaba da matsayi tsakanin huduban sallan idi da huduban juma'a da bambanci huduban juma'a guda biyu ne sallan idi kuma guda ɗaya sai dai za a yi wa maza daban a yi wa mata daban eh malaman hadisai suka ce huduba da yake ba hudubobi guda biyu ba in kaga an yi biyu to za a yi wa mata ne kamar yadda za mu gani a hadisi na gaba annabi ya yi huduba wa mata da yi wa maza sai yi wa mata kuma idi guda biyu a fili yake yi duk duniya ana son a rinka fita fili a je a yi sai dai yanzu ci gaba ya kai ci gaba wani lokaci fita idin ma yana wahala ma waɗansu aka ce banda makka banda makka saboda makka idin su a kaba ake yi ba a taɓa samu an fita ba amma lokacin annabi tsakanin baƙi da ainihin masallacinsa a nan yake sallan idinsa yanzu kuma wajen ya riga ya haɗe ya kige cikin masallaci ke sa ake idi yanzu a cikin masallacin manzon Allah in ba lalura ba idi waje ake so kuma kaman bayan gari ma ake so a fita to yanzu kaga kaman irin su Lagos irin su Abuja irin su Ibadan ina ne bayan gari to abin da nisa ainu to shi yasa kawai lalura ta sa abubuwa da yawa sun canza to wannan hadisi yana daɗa tabbatar mana da cewa sai an yi sallan idi na azumi ko na lahiya ke gabatar da huduba sai dai huduban a saurari huduban sunna ce wanda ba zai saurari huduba bai kama hanya ya tafi banda suru ba lalle ne ka saurari huduba ba amma ka ga na juma'a yana da muhimmanci ka saurari huduba wannan kenan to hadisi na gaba gurguje ba zai yi makaranta ba hadisin yana da yawa to ina ganin shine darasin mu na gobe insha Allah tabaaraka wa ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh